بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا yaushe ne da aka ce wa sa'alahu yawmal qiyamati himla ranan da mutumin da yake dauke da kafirci da zalunci da zunubi yana dauke da shi aka ce wannan mutum ya mugun kaya yaushe ne ne yawon faku fissuri ranan da za a busa kaho na tashin kiyama bayan an busa kaho na kowa ya mutu an mutu bayan nan kuma za a sake busawa a tashi yawon faku fissuri wa nahshurul mujrimina lannan za mu tayar da mutane al mujrimina miyagu miyagu wato kafirai da masu yawan sabo kenan wa nashirul mujrimi za mu tayar da miyagu yau mai a wannan ranar ranar busa kafo din zurkan suna masu mummunan ido wato bakin nan yayi baki farin nan ko yayi jaja yayi jaja yayi kunkuni yayi muni ya ta kafa tuna يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا suna magana suna raba lokacin da aka tashe su tashin kiyaman kenan ne tashin kiyaman kenan ne bai ba mu dade ba ku a duniya ai mu dade ba ku a kabari wa nashrul mujrimina min zuqa yatakhafatuna bainahum in labistum illa ashara suna faɗa a junan su in labistum illa ashara shin mun yi zaman kwana ya kai kwana goma ku a duniya kai mun yi zaman ya kai kwana goma ku a kabari وناشر يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما
نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Ubangiji ya ce ni na san abin da suke faɗa a cikin rakan da suke yi na na alama ya kuna iz ya kulu amsaluhum tariqatan wanda yake kyakkyawan kyakkyawan hanyar hanyar tunawa hanyar faɗi amsaluhum tariqatan illa bismu illa yawma shikayat labisna yawma na ba'da yau ai ko kwana ɗaya muka yi ne ko kwana ɗaya muka yi ne kamar yadda zai zo nan gaba a basitun wannan ma kalabu na kuma basan wannan kuma ne a turjawun za su yawma na ba'da yau fasal al'adi qalbi illa bismu illa qalila to ba san yadda suka yadda yadda suka dade din ko a duniyar ko a kabarin ba amsaluhum na ya da mu ujizozin alqur'ani wato tun daga bakara kawo wannan duk inda ga amsalu ko amsaluhum ko amsalukum ko amsalakum ko amsalim to da alu ja muke da alu baki muke rubutawa tun daga bakara har kawo amsalu din nan to daga wannan wanda ba shi da alu ja ba shi da alu baki din nan kuma daga nan har nasi wato da alu ja muke rubutawa duk amsalu ha ko amsalukum ko amsalakum ko amsalum daga wannan dai to alu ja ake sawa daga bakara kuma kawo har nan alu baki ke rubuta amsalu wace kalam salu to inda a bakara ne to alu baki ne daga amsal din nan kuma zuwa nafi da alu ja ake rubutawa amsalu shi kuma bai da alu ja din bai da alu baki din amsalu dariqa dariqatan mafificin kyakkyawan hanya mafi ganewan abin da yake daidai da da yadda zai zai zama daidai din saboda sun riga sun hude illa bistumu illa yawma shi zai ci ma dade wanda muka yi bai fi kwana daya ba ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا to su larabawa in an ce musu za a yi tashin kiyama komi zai kare zai lalace komi zai zama babu kamar yadda in rani ya yi rani damana ta yi kusan zuwa za ka ga daji babu ciyawa ba kara ba komai komi ya zama fili sai damana ta dawo kuma a sake abubuwa su sake tsayowa sai suka tambaye suka ce ya rasulullah to ya za a yi da duwatsu kuma in za a yi tashin kiyaman nan wani tsallaka ni jibali suna tambayar ka yaya za a yi da su kuma duwatsu domin duwatsu haka ake ganin su ba taba ganin sun karu ba ko sun ragu ko sun rame ko sun yi wani abu fa kul yansifu rabbi nasfan ka gaya musu har duwatsun wato za a dandake su dandakewa إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا wato za a girgiza kasa ita kuma isu kuma duwatsun za a dandake su su zama su ma kamar kasa din a daidaita wani wuri za a tafiyar da su wasiyatul jibal fa kana saraba a tafiyar da su su kuma su zama babu sai a girgiza kasar gabaki daya kamar dai in ka sa gari a masaki sai kai ta zane a cikin akan garin kai ta zane kai ta zane to daga in ka girgiza masakin sai garin ya koma ya zama daidai to haka Allah zai girgiza duniyar gabaki ɗaya ta zan ba kori ba dutse ba tudu ba gangare in an girgiza to lokacin naɗe kasar ma kenan ya yi wa yin tsanuka jiwa da kulli yansi wa rabbi nasfan ويذرها قوم فاصطفى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيذرها قاعا سبسبا لا تري فيها عوجا ولا أمتا فيذرها سي بر كسر قاعا فيلي سبسبا مديديتي لا تري فيها عوجا ولا أمتا بذا هذا كوري غنغري عند وني كركي وني كوري يا كركتا يا يسان وني كوري يا كركتا يا يسان آه با كوري با غنغري با تدو با دوسي با تدو لا أمتا با با تدو كينا
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا anan duniya ne in annabawa sun yi kira kafurai sukan kyamsa kiransu munafukai sukan kyamsa kiransu idan malamai sun yi kira zuwa da Allah kafurai sukan ki munafukai sukan ki amma nan yan yi tashin kiyama to za a kira zuwa filin kiyama ba wani wanda zai ce ba zai je ba yattabi'una da ya dole ne su bi wannan kira a ranar tashin kiyama masha Allah ka karbi kira ko kai haka la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ka faɗa ka ce ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shine ubangijinmu shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai shi yayi kowa shine mai mallakan mu kuma ka tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini na Islam kuma kace ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wani abun mamaki ne na Allah wanda Allah ya halicce shi yana da uwa kurum ba shi da uba domin dukkan mu mutane gaba daya idan uwar mu ta yi ciki ba uban mu ne yake sa rai ba a'a Allah ne yake jeho rai din a cikin uwar mu to yadda Allah yake jeho rai a cikin uwar mu zan mutane haka Allah ya jeho rai cikin uwar cikin uwar Annabi Isa ta haifo shi Annabi Isa yana da uwa ba shi da uba Hawwa'u ba ta da uwa Adam ba shi da uwa ba shi da uba mu kuma muna da uwa muna da uba duk wanda ikon Allah ka yarda da shi ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi dukkan musulmin duniya yan uwanka ne abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ka abin da duk bashi da ke wajen mu ya zama bashi da ke akan ka zaka je kai sallah kai wanka a koya maka yadda zaka yi sallah biyar kuma wannan irin wanka da zaka yau in kai aure ka kwanta da matarka yanda ake kwana mata da maza to dole sai kai wannan wanka sannan kai alwala kai sallah koya maka kuma Allah ya baka dama Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji kuma zaka sha ruwa sai rana ta faɗi zaka yi niyya mun karasa wannan azumi tare da kai muna roƙa maka Allah Allah ya taimake ka menene sunan ka na da kulle sunan ka na da ko wani suna kake so na musulmi Isa ko yawwa muna maka murna ma da Isa alhamdulillah daga yau babu cin naman alade ba shan giya kina alhamdulillah mun gode wa Allah muna maka murna kaji ko sannu ma da Isa sannu sannu ma da ku miƙa masa abin yin riga ka je ka nemi wani ɗan uwa musulmi ya koya maka yadda zaka wannan riga za ka yi ka je ka dinka riga wani irin wanda kake so duka yau mai ya tabi wani da'iya la'i wa jara rannan ne fa in an yi kira kam a rannan ba wanda zai zai dakile ce shi ba zai je filin kiyama ba in in israfili yayi kira a taso a zo a tafi filin kiyama Allah yana kira to ba wanda zai kira rannan kam da'i wa jara ba wanda zai karkace masa yau mai ya tabi da'iya la'i wa jara wa kashatil aswat lirrahmani kowace murya rannan ta shiru tana sauraron Allah ta abin da Allah ce Allah ko yana kira ta limanil mulkul yawma lillahi alwahid alqahhar yau kowa yake da mulki in ba ni ba sai ni ni kadai wa yake da mulki in ba ni ba kowa ya shiru ba wanda zai motsa a nan duniya Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya bai wa mutane aron wannan suna na mallaka akwai wanda yake mallakan dukiya ko mallakan gida ko mallakan ƙasa ko mallakan gari ana ce masa sarki sarki mai mulki mai mallakan wani abu to yau ka abu ya zama gaskiya lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi lillahi mulku samawati wal ardi ba mai komi sai Allah kowa ya shiru an rushe mulkin duniya ba riga an nada mulkin lahira ba in an gama hisabi za a nada mulkin lahira wai za a ra'ayta samma ra'ayta iman mulkan kabira an rushe mulki ba sake zabe ba ba wani sarki sai Allah shi kadai liman mulki yawmin lahi wa ahli qahar wa khashat al aswat lir rahmani dukkan muryoyi sun ji tsoron Allah sun yi shiru ba mai motsawa fala tasma'u baka jin kowai illa hamsan sai motsin motsin takalmi motsin takawa motsin tafiya ba wani motsi sai motsin tafiya zuwa filin kiyama يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا kamar yadda kafirai suke tsammanin dodannin su za su cece su turannan kam fama tanfahum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto baya amfanan kafirai ceto na mutum biyu ne kawai wanda yake da alkawari tsakaninsa da Allah za a cece shi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wanda yake da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa da bakinsa to wannan akwai alƙawari tsakaninsa da Allah wanda kuma aka bashi izinin ceto shi ma yana da alƙawari tsakaninsa da Allah zai yi ceto wanda za a bashi ceto sai ya samu izini daga Allah ko annabi ne ko sahabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani mumini ne ko qur'ani ne duk dai wani mai ceto sai an yi masa izini sannan yake yin ceto ko ba zai wa kowa ceto ba sai wanda yake da wanda yake da shahada shahadar ko ita ce faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi za a ce ta illa man man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ubangiji rahmanu yayi masa izini ne zai ce zai ceto din da wanda kuma aka yi masa izini ya ceta din wa radiya lahu qawla wanda Allah ya yarje masa ya yarda masa da abin da ya faɗa din na ceto in ya ce ummati ummati Allah ya yarda in ya ce nafsi nafsi Allah ya yarda يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما alau ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma duk wannan taro na tashin kiyama wanda tun kamun Allah ya halitto annabi Adam ma akwai al'umma da yawa da yawa da yawa dubbai miliyoyi wanda aka halakar to duk za a tashe su gaba daya har tun daga Adam kuma banda waɗancan za a taso waɗancan a taso kuma tun daga Adam har mutum na ƙarshen aihuwa da na ƙarshen mutuwa duk za a tashe su to duk yawan taron nan duk gabaki da Allah ya san su ya san abin da suka aikata ya san abin da zai yi da su nan gaba duk kowanne Allah ya san shi ya san abin da ya aikata da lokacin da ya aikata da kuma abin da ya fuskanta nan gaba da har yawan su dinnan ya lau ma baina adihim ma khalfahum wala yuhiquna bihi ilma amma abin mamaki ya san komai da komai nasu amma dukkan halitta gabaki ɗaya ba wanda zai ce ya san komai da komai na Allah wato ya sanin kulhul haqqi ba wanda ya sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya nuna masa zatin sa amma ihara da zatin Allah abu ne wanda ba zai yiwu ba kowa kowane annabi ya san Allah da gurgurun yadda Allah ya sanar da shi Allah din wato waɗansu bayan hijabin suna waɗansu bayan hijabin bayan hijabin suna waɗansu bayan hijabin sifa waɗansu kuma a cikin hijabin aiki ake sanar da su Allah amma ba wanda ya san Allah hakikanin sanin Allah sanin zatin za sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sanin Allah gabaki daya ihada sanin abu da sanin abu daban ihada da sanin sa kuma daban ma'anar sanin abu in ka taba ganin mutum rana daya ka kiyaye fuskar sa eh ana san shi to iyakan abin da ka sani kenan wani kuma zai ce na san har gidansa na san iyalansa na san danginsa to shi wannan ya san ya san shi fiye da kai kenan wani kuma zai ce ai wuri daya ma muke kwana da shi a gida daya shi ma ya san shi amma wato ba wanda ya san shi hakikanin sanin sa kaman iyalansa wanda suke kwantawa da shi a gado daya to wannan shine ihadan sani to wannan ya koru ga Allah san aiya ihada da sanin sa gaba daya annabi ma zatin Allah Allah gurgurun abin da Allah ya nuna masa shi ya nuna masa subhanahu wataala amma ba wanda zai ga Allah cikin zatin Allah sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne da aka Isra'i da Miraji lokacin da annabi Musa ya taba neman ya ga Allah yadda annabi ya ganshi din a turi Sina rabbi arini anzur ilayka Allah ka nuna mini kai manan ganka yace lan tare ni ba za ka iya ganin zati na ba Musa wa la tunzur al-jibal fa istaqarra makanahu fa sawfa tayri amma in zaka iya ya ta kallon wannan katon dutsen nan yasa ido yana duban wani dutse ka san dutse ya fi jikin dan adam juriya to nan da nan sai dutse ya dandake ya zama gari annabi Musa kuma ya sume da ya sume sai ya farfado sai ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin Allah na tuba sarki ya tabbata gare ka na tuba to bai samu ganin zatin Allah ba tajallin da aka nuna masa wanda ya dandake dutse iyakan abin da ya gani to amma daren Isra'i da Miraji da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya Isra'i ya gana da Allah ya ga Allah sai abin ya zama wa Annabi Musa kamar satellite a zatin Muhammadu yana ganin Allah a zatin Muhammadu a cikin set layi a madubin madubin zatin Muhammadu to baya so annabi ya komo gida sai ce kowa wurin Allah ya rage sallah ya koma ya dawo yana gani yana kallo ne baya so baya so a rabu saboda yana yana kamar yana ganin Allah ne a cikin madubin zatin annabi Muhammadu kamar da ya gani abu cikin cikin madubi a dauko hoton abu a sa madubi kana ganin sa kamar yadda za a dauko hoton rana cikin madubi ko hoton set layi cikin wani abu to yana jin daɗin ganin zatin Allah a cikin zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dauko masa kamar set layi haka wala yuhituna bihi ilma bayin Allah ba su da iko su kewaye da sanin Allah sai ilimin sa ma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ilimin sa ma sai gurgurun abin da ya ga dama ya san musu balle zatin sa subhanahu wataala وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما a wannan lokaci yadda kaji dukkan muryoyi sun yi shiru ba ka jin motsin komai sai takawan takawan kafafuwa a ƙasa to haka ba dukkan fiskoki gaba ɗaya sun kankantar da kai gaban zatin Allah duk gaba ke da wani sai wujuhul hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulman kai wannan rana kam duk wanda ya zo lahira da kayan zalunci wannan rannan kam yayi asara zai ga wahala a wannan rana waɗansu abin ya zai musu jin daɗi ranar da ba taɓa ganin rana irin ta ba yau matu baddalar nuga yalar da sama ba an naɗe wannan ƙasa an kawo sabuwa an shimfiɗa an naɗe sammai an kawo sababbi sai Allah da kansa da mala'ikunsa su zo annabawa da shuhada'u da waliyai da kowaɗanne ne a zo taro wannan taron sai ya zama taro ne kamar misalin a ce dukkan manya su zo gaba ɗaya an yi wani wuri mai ƙayatarwa mai rumfa babba amma abin da ake so a yi za a harbe waɗansu masu laifi ne su waɗannan manya su zama masu kallo to su masu laifi mujrimunan nan kamar su ne za a yi musu azaba wuta tana zaɓarɓaka ana janta ana janta ana bata haƙuri tana tasowa ana bata haƙuri amma waɗanda da suke cikin al'arshi cikin rumfa al'arshi su kan la ya'zinu wal faza'ul akbar wannan irin firgita ba zai tayar da hankalinsu ba la yasma'una hasisa ko motsin wutar ba za su ji ba Allah ya samu daga cikin su fadalarsa da girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tarifi ai wajen wala amta yawma yatruna da'iya la iwajala wa khashat la sawatu lirrahman lirrahman fala tamilu la amsa yawma yatruna da'iya la iwajala wa atil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma rannan wanda yazo wannan fili da zunubi da zalunci to rannan fa wannan mutum ya kade kuma abin mamaki ko yankin gona ka zalunci wani ka kwace masa ko makwabcinka ne ka tura zana ka yanki ka ɗebe filinsa ko ko gini ka ɗebo cikin nasa kasa a cikin naka ko ɗani guda ne to za a tono tun da ƙasa ta bakwai ka zo da shi a kanka banda sauran zaluncin da kai za ka zo da kayan zalunci duka kuma za a baka ƙarfin ɗauka don saboda ka ji zafi ba za a ce shi tun da yayi nauyi ai ba za ka iya zuwa mafilin kiyaman ba a za ka iya zuwa kana ɗauke da nauyin da za ka zo jama'a mutane su mai da hankali wata abin da ake faɗin nan ba wai ana faɗa ne kawai don ban tsoro ba da gaske ne fa kuma da mu ake yi saboda haka mu yi ta tuba wa Allah mu rage zalunci wa man yazlim minkum nuziku azaban kabira Allah ya ce duk wanda ya zalunci a cikin ku zamu dandana masa azaba mai girma saboda haka a daina zalunci tsakani da Allah kada a zalunce shi wajen farillansa shi Allah kuma bayin Allah kada a zalunci haƙƙinsu idan mutum ya zauna tsakaninsa da Allah akwai Allahu akbar tsakaninsa da bayin Allah akwai assalamu alaikum to zai je lahira lafiya lau farkon sallah Allahu akbar ƙarshen sallah assalamu alaikum idan mutum ya daga hannu ya ce Allahu akbar ya zubar da komai ya koma wajen Allah in ya gama raka'a biyu ya zauna to sai Allah ya ce masa to ni kam na yarda da kai kuma na karbi aikinka ba za ka sha wahala ta bangare na ba sai dai ka ji da bayina su kuma in ka zauna lafiya da su su ma lafiya lau sai ce to Allah bari ka ji yadda zan yi da bayin naka bayan ka yarda da ni na ba ka gaisuwa ta dace da kai attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi tayyibatu salatu lillahi babban bawanka abinda zai ke tsakaninmu da shi kullun daga assalatu sai assalamu assalamu alaikum an ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh to kai fa domin na ce kada ka kashe kanka wa la taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ban yadda ka kashe kanka ba kuma ban yadda ka haramta kanka abubuwa masu daɗi ba la tarrimu tayyibati ma anallahu lakum kai fa ya ubangiji assalamu alaina ni ma zan zauna da kaina lafiya ba zan kashe kaina ba ba zan azabtar da kaina ba ba zan haranta wa kaina abubuwan da ka halatta ba assalamu alaina to naji tsakaninka da annabi naji tsakaninka da kanka to tsakaninka da sauran annabawa da sahabbai da sauran waliyai wa bayi na salihai assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina bayinka salihai duk da baki da ya Allah in annabawa ne in na faɗi zan ji alaihi salamu in sahabi ne ko wali ne zan ce radiyallahu anhu in mumini ne zan ce rahimahullahu kuma in sauran musulmi zan ce assalamu alaikum zan ce masa assalamu alaikum kuma in sauran bayi ne waɗanda ba musulmi ba ba mutanen kirki zan ce sannun ku sannun ku in ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sai ce to naji tsakaninka da annabi naji tsakaninka da kanka naji tsakaninka da bayi na mutanen kirki annabawa da waliyai da sahabbai da muminai to tsakaninka da sauran bayin na waɗanda suke ba haka suke ba ba musulmi ba ya zaka yi da su to in kace assalamu alaikum ta dama ka nuna mu'minai kenan dukkan musulmi gaba daya in kace assalamu alaikum ta hagun har waɗanda musulmi ba za ka zauna da su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah ta dama musulmi kenan assalamu alaikum ta hagun wanda musulmi kenan gashi istighfari kana yi zunubin kana kana kankarewa duka to amma in dai ka zalunci Allah to magana ta lalace tun daga nan inna Allah la yaghfiru an shirka bihi ka zalunce shi ka dauki ibadarsa ka ba wani abun banza to wannan kan magana ta lalace in kuma ka zalunci bayin Allah to ladan ka wajen Allah yana nan amma in je lahira zai biya maka bashin ka da shi wannan zai biya maka bashin ka da ladan ka ka saboda daga kai sai mugun kaya saboda haka mai da hankali tun daga yanzu wa gar khaba man hamala zulma wa man ya'mal salihat wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wa la yadhma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wa la hadma amma wanda ya zo duniya ya aikata wasu wasu daga cikin ayyuka masu kyau wato wasu daga cikin ayyuka masu kyau domin ba wanda yake bauta wa Allah kamar yadda Allah ya cancanta ba wanda zai iya da aka ce yayin amsa kullu hatta tuqatihi ba zai yi ba za ka iya bauta wa Allah yadda Allah ya cancanta ba har manzon Allah da kansa yana ce subhanaka la usi sana'an alayka kama zai ta anta ala nafsika ya Allah ubangiji ba zai iya yi maka kirari kamar yadda ya cancanci girmanka ba kamar yadda kake wa kanka kirari ba saboda haka kowa duk abin da ya aikata wani abu daga cikin kyakkyawan aiki Allah ya bashi ya aikata ba dukkan kyakkyawan aiki ba kuma ya wani salihati duk wanda ya aikata wani aiki kyakkyawa alhali fa ina mumini kai sallan farilla ko ka samu kai nazila ko baka yi ba kai azumin farilla ko ka samu kai tadawa ko baka yi ba shikenan ka taba aiki mai kyau kenan amma akwai imani a zuciyarka amma in ba imani ba komai ya lalace wata rana wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kai hakuri ni mai tambaya ne kai hakuri da ni yace ka tambaye ni yace dan Allah na tambayan ka Allah ne ya aiko ka ka kawo mana wannan addini ce wallahi haka ne yace to da Allah Allah ne ya aiko ka mu yi sallah biyar yace eh wallahi haka ne to idan na yi sallah biyar din nan sai me kuma yace illa an tadawwa sai dai kai nafila ba yace la azidu wala anqus ba zan ƙara ba ba zan rage ba wato in yi sallah asuba guda biyun nan baya ƙarawa ko da katarwaji baya yi kuma in yi sallah azhar raka hudun nan baya yi da farko baya yi da ƙarshe hudun nan da zai rage ba zai ƙara ba haka la'asar raka hudu haka magariba raka uku haka isha'i raka hudu ba zai rage ba zai ƙara ba la azidu wala anqus yace da Allah Allah ne ya aiko ka mu fidda zakka a cikin dukiyoyin mu mu ba talakawan mu da miskinan mu yace eh wallahi haka ne yace to in na da zakka farillan nan sai sauran me na dukiya ce illa an tadawwa sai da in zaka yi ihsani ba wato in zaka yi tadawwa tadawwi da taimako ce la azidu wala anqus ni dai ba zan rage ba a cikin zakka ko ba zan kara bayan zakka yace to don Allah Allah ne aiko ka mai azumin watan Ramadan ke wallahi haka ne to idan mutum ya yi azumin watan Ramadan sauran wani azumi kuma sai illa an tadawwa sai da in zaka yi tadawwa ba ce wallahi azidu wala anqus ni ba zan rage ba ko ba zan kara ba da Allah Allah ne ya aiko ka mu yi haji yace haka ne wallahi haka ne yace to haji zauna ake cikin rayuwa ake sau ɗaya tak yace in dai na sau ɗaya nan fa zai wanne yace ai sai da illa an tadawwa sai da in zaka yi tadawwa ba ce la azidu wala anqus ce shikenan ya zo ce shikenan sai ya koma ya tafi abun sa sai annabi ce aflaha ar-rajulu in sadaka wannan mutum abin da ya faɗan nan in yayi shi daidai ya zama mumini dan aljanna aflaha ar-rajulu in sadaka to ba a cewa mutum ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما kar ya ji tsoron Allah zai tura masa wani laifin da bai yi ba ya ce ya ce yayi wala hadaman kada ya ji tsoron Allah zai rage masa wani aikin da yayi a rage masa in kada ya ji tsoron wannan idan ka aikata aiki mai kyau wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu in ka aikata aiki mai kyau komai kankantarsa Allah ma zai dinga kara shi zai dinga kara shi ne kamun kamun ka je lahira din in ka aikata sai ka je ka ganshi ya taru yayi yawa in ka aikata mummunan aiki komai kankantarsa in dai baka bata shi ba wato bata mummunan aiki da istighfar ke bata shi da kashi astaghfirullah mugun aiki ya baki ya tafi wajen babu to in dai baka lalatar da shi da istighfari ba to zaka je ka tada abinka ba za a kara shi ba ولا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرقنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وسرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا كما يدك جنن يا رسول الله anzal ma muka saukar da wannan alqur'ani qur'anan alqur'ani arabiyan da larabci qur'anan arabiyan da larabci mun saukar maka da wannan alqur'ani a larabce shi alqur'ani an saukar da shi ne da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabci wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin shi wannan alqur'ani a wurin Allah sifa ce tasa wato maganar sa ce ka'ima da zatin sa mai nuna cewa Allah yana magana maganar ta kuma ba su da farko ba su da ƙarshe haka qur'ani yake a wurin Allah sifa ne na Allah sifan zatin sa idan ya isa wajen manzon Allah sai ya canja ya zo mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na qur'ani ne idan ya isa wajen sahabbai da waliyai sai ya zama wani abu babban abu fiye da yadda mu musulmi muka san abin babba da gaske fiye da yadda mu muka san shi mu'jizar kowane mutum gurgudun imaninsa gurgudun sanin mujizar manzon Allah a wurinsa idan qur'ani ya iso wurin muminai to sai ya zama mujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin imani na kowane mumini dole ya yi imani da shi duk abin da qur'ani ya faɗa ka yarda da shi wanda ka gane da wanda baka gane ba wanda ka iya da wanda baka iya ba duk inda qur'ani ne ya faɗa ka yarda da shi da ka rage kalma ɗaya ka ce baka yarda da wannan kalma ba inda ba khilafa ne na qurra'u ba to riddare duk kawaki da ka imani da shi duk abin da ya faru kuma ka yarda da shi in dai ya faɗi wani abu ka yarda wani abu ka yarda ba to ka koma daga cikin wasu asadi lawali na kaga Allah maganganu mutan da ne abin dariya ne a karanta ayi dariya a karanta ayi ya zama abin dariya kenan ya fi karfin haka abin imani ne mun imani da shi ko abin ibada ne idan mun zo sallah ba karatun da za mu karanta yayi mana sallah sai qur'ani ba karatun da za karanta kai sallah da shi sai qur'ani wajen ibada aqida ne a zuciyarmu na imani da shi kayan ibada ne in za mu yi ibada wa Allah kuma in za mu karanta ya zama kayan ibada har yanzu kuma ya zama shi ne iliminmu mai koyar da mu komi da komai amma wurin da zama ilimi kan wurin kowa ne domin shi hudan linnasi ne mai shiryar da kowa da kowa ne har nasara akwai abubuwa da yawa wanda da nasara suna kansa amma da qur'ani ya bayyana suka karanta cikin translation suka ajiye na suka dauki na qur'ani da shi nasara wurinsa wai dan adam biri ne ya ci gaba wutsiyar ta cire gashi ya zube saboda ci gaba duniya wala kad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلنا نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين mutum na farko ƙasa da ruwa na ɗauka na kwaɓa na yi shi mutum na biyu mace a jikin na farkon na ce haƙarƙarin na farkon na yi ta mutum na uku a jikin mace na fito da shi shi na nabi isa sauran mutane kuma ruwan maniyin namiji nake karɓa in haɗa da ruwan maniyi na mace in ajiye wannan ruwa a haɗe kwana arba'in in hana jini fitowa waje na haila sannan in toye wannan in toye wannan ruwa bayan kwana arba'in da wannan jini da na hana shi fitowa waje in toya shi ya zama gudan jini kwana arba'in arba'in biyu kenan arba'in na uku toya wannan gudan jini ya zama nama arba'in na hudu sai in zana naman nan in yi rafta na dan adam ga ga ga ga kai ga kasusuwa ga hannaye ga sawai amma kaman zane haka sannan na biyar in gyara shi in lafta wani sabon nama in bashi karfi sannan in ya kai arba'in bakwai sai in shirya fitowarsa arba'in bakwai din nan shine na aihuwar dan adam normal wato na al'ada yakan kasa ya dawo wata shida a haife shi yakan wuce kai shekara hudu na cikin uwarsa kamun a haife shi amma wanda aka saba dai bakwai wato arba'in sau bakwai ne shine wata tara da kwana goma sai likitoci suka yi ta aunawa suka yi ta auna yadda ruwan maniyin zai fito in ya fito yakan fito ne da wasu kwayoyi wajen miliyan sittin sannan a karɓi wanda za a karɓa a haɗa da ƙwan matar in ana so a yi biyu ne a karɓi biyu in ana son ɗaya ne a karɓi ɗaya in ana son uku ne a karɓi uku a ce tagwaye to kuma haka likitoci suna aunawa da suka gani suka ce kai abin da Muhammad ya faɗin nan shine gaskiya dan adam ba biri bane biri dai biri ne tuntuni dan adam kuma ga yadda Muhammad ya faɗin nan haka aka kira dan adam to kowane abubuwa sun ɗebi abubuwa da yawa na ilimi cikin alkur'ani su turawa to saboda haka qur'ani ya zan hudan linnasi mai shiryar da kowa da kowa ko baka yi imani da shi ba ya amfani ka ya fitar maka da wani tsarin da da can baka san shi ba sannan ya komai zama hudan lil muttaqin shiryar da masu tsoron Allah wanda suke gujewa tsari su koma musulunci su gujewa zalunci su koma tsoron Allah ya zan hudan wa rahmatan lil muhsinin shiriya ne da rama ce ga mutane na kusa da Allah al-insana an tabbata laka annaka tarahu da qur'ani yake wa kadhalika anzalna qur'anan arabiyyan mun saukar da shi da harshen ka na larabci fa inna wasana bi lisanika litubashshira bil muttaqina wa tudhira bil qawmil ludda qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min al-wa'idi wato mun faɗi mun faɗi maganganu na ban tsoro iri iri za mu tada mutane su rika takawa da fiska ne za mu sa wuta ta ba su tsoro ne za su zo zuwa ɗauke da kaya ne ba irin tsoratar wanda ba mu yi ba saura in mutum ya tsorata shi kenan ya imani ya bar mummunan abu ya aikata mai kyau na riga na gaya masa kyakkyawa na gaya masa mummuna ya bar mummunan ya yi mai kyau din in ya amfana in ko ya ki yarda to ya ran da zai mutu zai gari wa sarrafna fi al-wa'idi mun faffaɗi narko iri iri a cikin wannan alqur'ani na ban tsoro wato mun yi woni iri a cikin wannan alqur'ani la'allahum yattaquna ko mutane suna ji tsoro su aikata wajibai su bar aikata haramtattun abubuwa ko za su ji tsoro la'allahum yattaquna aw yuhdidu lahum zikra ko ko wannan qur'ani zai zauna a zuciyarsu ya sa musu tunanin Allah kullum suna tuna Allah musabbiha kaseeran wa nazkuraka kaseera فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يوحى يقضى أن إليه يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق الله مدوككي ba ba wanda zai yi wa Allah kirari kamar Allah shi kada yake wa kansa kirari wani irin wanda ya dace da shi fata'ala Allahul malikul haq al malikul haq wa Allah fata'ala daukakansa ya daukaka wato gurgurun imanin mutum in yaji sunan Allah gurgurun yadda zai ji a jikinsa kenan kamar wata kissa da muka karanta kwanan baya wani abidi mai ibada a cikin bani isra'ila ya shigo gari da ya shigo gari sai aka sa masa sha'awar mata sai ya je gidan karuwai sai ya shiga gidan wani wata karuwa ya ganta mai kyau sai ya yi magana da ita akan yana so ya lalata da ita sai ta ce ya kawo kuɗi kaza sai ya fita je sai da riga ya dawo ya bata kuɗi da ya bata kuɗi suka shiga ɗaki sai ta ta ba ta ba shi jikinta shikenan ka zo kai abin da kake so kai gani sai da ya zo sai jikinsa ya fara karkarwa yana rawa jikinsa yana rawa jikinsa yana rawa kai lafiyar ka jikinsa yana rawa ya tsorata lafiyar ka abin da ka samu nan fa mutane yawa yau suna neman sa ba samu ba kai sai ce shi ba zai iya ba to kuɗin ka ba ce na bar miki to yanzu ya za a yi ni da ki bude min fita sai ya ta bude ya fita ta bude ya fita ya ko sai ta tambaye sunansa ta tambaye kai dan garin nan ne kuwa yanzu baka taɓa yin wannan abin ce tun da nake ban taɓa yi ba tun da nake ban taɓa yi ba to kai ne sunan ka ina garin ku duk ta faɗa- ya faɗa mata shikenan sai ki to fita da abun ka sai ta yi gida da ta yi ta ce Allah ubangiji kai ne ubangiji na kai ne ubangijin wannan mutum wannan mutum bai taɓa yin wannan abu ba amma yau kadai yayi kusan yi ma ya nemi hallaka saboda tsoronka ni ko wannan abu shine sana'ata kai ne ubangijinsa kai ne ubangijina kuma lahirar da zamu ni da shi dukkan zamu dan menene ni ba na jin tsoronka ba na jin tsoron azabarka shi yana jin tsoronka yana jin tsoron azabarka ni ma Allah daga yau na tuba sai ta yi wanka ta ɗauki farin zani ta yi ta sallah ta yi ta sallah kwana bakwai ta ce kai wannan ba zai fishe ni ba ni tunda Allah ya bani bawan Allah na ganshi da ido na na san sunansa na san garin su ni zan tarkata kayana in koma wajen sai aure ni sai ta je da kayayyakin ta ta tattara lafta da raƙuma tana tafiya har ta je garin mutumin ta je garin mutumin sai ta ce a kirawo mata wane aka je aka kirawo shi da ya ganta ya ce ta ce wurinka na zo sai ya gane ta ai sai ya faɗi ya mutu yana ganin kan bai tsira ba sai ya tuno abin da yayi kusan samun sa din nan da ya ganta ai wurin ka nazo inda ya ganta ya gane ita ce wadda ta masa tsira ce ta ce zo din nan sai ya faɗi ya mutu saboda tsoron Allah shikenan aka rasa da za a yi shikenan wajen sa nazo gashi ya mutu shin bai da dan uwa ne aka ce yana da dan uwa aka kira dan uwansa ce wannan mutum ya dan uwankan nan saboda shi nazo nazo don ya aure ni amma gashi ya mutu da Allah ko zaka iya aure na sai an yi bazan iya da ke ba nan ina ganin ki attajira ina fakiri miskini ta ni dai in kai yarda ka aure ni suka yi aure suka yi yaya masu albarka to gurgudan yadda mutum yake da imani gurgudan an faɗi sunan Allah yadda yake ga jikinsa kenan kaji wannan ya kusa zaɓi Allah ne bai saba ba amma da aka tuna sai ya mutu saboda tsoron Allah min qabla an yubda ilayka ayu to bismillah ta ce la ilaha illallah tana jin hausa ko ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika faɗa kin ce kin yadda tun daga zuciyarki kin tabbata Allah shi kadai ne shine ubangijin komi da kowa shi yayi sama shi yayi ƙasa shine komi shi yayi komi da kowa kuma kin yadda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini da muke wa Allah ibada da shi kince kuma kin yadda kin tabbata tun daga zuciyarki har bakin ki Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kalima ce daga Allah wanda Allah ya aiko shi kamun ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ikon sa aka aise shi da uwa babu uba kamar yadda aka yi Hawwa'u babu uwa kamar yadda aka yi Adam ba uwa ba uba kamar yadda aka yi mu dinnan muna da uwa muna da uba kuma kowane mutum daga cikin mu in uwarsa ta samu ciki wajen ubansa ba uban ne zai dawo ya jefa rai wadan jinjirin ba a Allah ne zai jefa rai din ba tare da uba ya sani ko uwa ta sani ba yadda Allah yake jefa a cikin uwar kowa haka ma ya jefa wannan babban rai mai daraja a uwar Annabi Isa Maryam ta aife shi kin yadda da wannan kin yadda da wannan kawara ki alhamdulillah kin zama musulma ki alhamdulillah kin zama musulma tun daga yau duk abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki zaki je ki wanka ko ya miki sallah biyar kullum kuma daga yanzu zaki kame bakin ki sai rana ta fadi ki sha ruwa ki ci abinci ki niyyar mu karasa wannan azumi na Ramadana tare da ke kuma wannan irin wanka da zaki na yau in kin kwanta da mijinki yanda maza suke kwana da mata dole sai kin sake wannan irin wanka sannan ki sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa wa mata yawanci in ba larura ba kowane wata ana kiransa jinin haila in ya zo mace ba za ta ba za ta yi sallah ba sai ya dauke kuma ba za ta kwanta da mijinta ba sai ya dauke kuma ba za ta yi azumin cikin azumi ne amma za ta lissafa azumin da ta sha bayan sallah ta rama amma sallah ba ta ramawa kuma in jinin ya dauke sai ta sake sai ta sake irin wannan wanka irin na yau din nan sannan ta koma sallah ta koma wajen mijinta Allah ya baki da dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji duk abin da ya zan baki da kyau wajen musulmi yau ya zan baki da kyau wajen ki kamar cin naman alade kamar shan giya kamar kwana da mazan banza duk wannan musulunci ya hana muna miki kyakkyawan fata menene sunan ki na da Victoria yanzu wani suna ke sunan musulunci Khadija muna miki murna Khadija sai ki tambaye jama'an wa musulmi su koya miki yadda ake kawo zanin a tamba ku ba muna miki murna Khadija alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wato sarrafna fi min wa'idi la allam yattaqun aw yudilum zikra fa ta'ala Allahu al-malik al-haq wato Allah ubangiji ta'ala ya daukaka girman sa ya daukaka al-malik al-haq shine sarki na gaskiya fir'auna ƙarya yake yi ba sarki bane dan marikin da samiri ya kera ƙarya ne ba sarki bane ba shine Allah ba duk doranin da ake bautawa din nan ƙarya ne su ba komai bane su bayin Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda komi duk abin da yake sama da kasa da ko ina halittan Allah ne bawan Allah ne Allah bashi da abokin tarayya ba wani sarki wanda yake ake bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai kuma shi yake da ikon kawo addini addinai da ake da su addinin annabi Musa na at-taura addinin Allah ne na gaskiya ne duk wanda bi wannan addini a wancan zamani dan aljanna ne mutumin Allah ne har lokacin da Allah ya aiko annabi Isa annabi Isa in ya zo ya yi wa'azi to shi wa'azinsa za a bi a ajiye na annabi Musa ko da yake suna haɗe rabuwan da yake tsakani ba yawa an samu sauki mai yawa na hukuncin annabi Isa akan mai tsanani na annabi Musa alaihi salamu ana bauta Allah da wannan addinin annabi Isa har lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammadu daga Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in dai saboda Allah kake yi to yanzu ka annabi Muhammadu shine annabinka alqur'ani shine littafinka don alqur'ani ya yarda da kowane annabi ya yarda kowane littafi amma kai in ka ce ka yarda da annabi Musa baka yarda da annabi Isa ba to ka ki bawan Allah kenan ka faɗa da Allah in kuma ka ce ka yarda da annabi Isa ka yarda da littafin Isa Injila amma baka yarda da annabi Muhammadu ba to ka faɗa da Allah kenan ka faɗa da bawan Allah man ya faɗa azan tu bil harbi saboda haka shi addini a wurin Allah kaman kuɗi ne wajen gwamnati tana cikin amfani da kuɗi sai ta kawo sababbi ta ce to zan canja wannan kuɗi wanda za a kawo ga bayan su yake ga yadda cikin su yake kuma ga darajojin su za su zo mu aiki daga ranar kaza da watan kaza maza mutane su yi canjin kuɗin su har zuwa ga wata rana kaza ga watan kaza idan ba ya wuce wannan lokaci to kuɗi ya lalace ko ka kai banki ba za a karɓa ba ko ka je ciniki ba za a karɓa ba ya zama tsohon kuɗi to saboda haka duk wanda ke rike da wani addini wanda ba musulunci ba to yana rike da tsohon kuɗi saboda sabo wa qur rabbi min qabli an yuqda ilayka wahyu wa kadhalika anzalna qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi la'ina yattaqun aw yuridu dhikra fa ta'ala Allahu al-maliku al-haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ya rasul Allah la tuharrik bihi lisanaka litajal bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana thumma inna alaina bayana wato in ana saukar masa da alqur'ani jibril na faɗa maza maza yana faɗa jibril na faɗa maza maza yana faɗa sai Allah ya ce a'a ka bar jibril ya gama faɗa ba za ka mance ba zan zan gaya maka abin da jibril ya faɗa ba za ka mance ba sanu kuri uka falatan sai kar kai gaggawa kana rige rige da shi ba shi ya faɗa ya gama kai kuma kai naka ba zan rike maka in baka abin da jibril ya faɗa ba za ka mance ba sanu kuri uka falatan sai wala ta ajal bil qur'ani kada kai gaggawan karanta abin da jibril yake karanta maka min qabli an yuqda ilayka wahyu bari jibril sai ya riga ya gama karka karka yi karka yi karka riga yi tare da shi tun gabanin bai gama faɗa ba min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma kuma ka riga cewa ya Allah ubangiji na ka ƙara mini ilimi wa Allah maka balam takun ta'alam wa kana fadlullah alayka azima abinda Allah ya baiwa annabi yana da yawa da yawa da yawa da yawan gaske Allah kada ya saki akan su amma Allah bai taba ce masa ka rika cewa Allah ya ƙara maka kyau ba ko Allah ya ƙara maka mu'jiza ba ko Allah ya ƙara maka daraja ba ko Allah ya ƙara maka tasiri ba amma ilimi yace Allah ya ya roki Allah ya ƙara masa ilimi saboda matsayin ilimi randa aka kawo masa Qur'anin nan abinda aka fara ce masa ikra kai karatu bayan yayi karatu yayi karatu an sauka masa Qur'ani da yawa da yawa kuma Allah yake ce masa ka rika cewa ya ubangiji na ka ƙara mini ilimi ya ubangiji na ka ƙara mini ilimi dan saboda sanin martabar ilimi ya jawa musulmi ku duba ku gani fa ko a cikin harkar zamani idan ka je neman wani abu ko tsayawa takara ko neman aiki sai ta kawo takardunka na ilimi in ka ce babu shi kenan je ka baka kilina kenan ko mazin ya ko kilina in dai ba takardu to saboda haka ne muke maganganu cewa dan me aka mai da musulunci ko wani kilina sai ya mai da kansa shugaban kasa baka da wasu takardu na haddace qur'ani baka da wasu takardu an masa shaida ka haddace qur'ani takardu an masu hadisi sun maka shaidan kasan hadisi masu huru'a sun maka shaidan kasan huru'a amma ka nade kanka kace wai kai ne shugaban masu wa'azi in ka tashi wa'azin kuwa banda bayin Allah manyan waliyai zafaffu kai ba abun ba ka da abun zagi wani an rushe musulunci ne yanzu za a yarda mutum ya zo kasan nan ya sa lasfika ya zagi shugaban kasan nan a lasfika ya zagi mataimakinsa ya zagi ministocin su ya ta tona musu asiri fursunoni kaza kaza barayi kaza kaza za a barka to don mene aka wulakantar da musulunci mutumin da bai karanta komi ba an ji masa kusan wata shida an koya masa zagi sai ya hau lacca yana zagi kuma a karba sa rediyo a karba sa talabijin don wulakantar da musulunci yanzu jama'a musulmi gwamnati za ta yadda mutum ya bude asibiti da gadaje sannan ya je ya ɗauko kattin ƙauye ya sa musu uniform na likitoci ya sayo kayan fiɗa ya sa ya ce duk mara lafiya ya zo nan gwamnati za ta bari to don me aka bari banzaye wanda suka ranta komi ba su ta zagin waliyai su ta zagin addini amma a karɓa ta talabijin waya kuɗi suka bayar in an bada kuɗi aka zagi shugaban kasa zaka samu su saboda rena Allah da rena annabi kai an ba kuɗi a zagi Allah a zagi annabi a zagi musulunci ai kai kuɗi aka baka saboda rena musulunci su masu yi sun riga sun sayar sun rena musulunci su zagi shehu tijjan su zagi sidi abdul qadir su zagi fatiha su zagi salatul fati a rushe addinin gaba daya kowanne musulmi a ce masa kahiri kowanne masu talabijin din da wasu rediyo su karɓa sa in ka tafi kuɗi aka bamu ke za ka ba kuɗi aka zagi gwamnati aka ba kuɗi ya kaza wato kayan Allah da annabi kenan kai in an ba kuɗi a zagi kowa ma amma banda gwamnati to hakika wannan duk wanda wannan zai gamu da bala'i a cikin sana'arsa ko dan rediyon ne ko dan talabijin din ne zai gamu da bala'i zai gani cikin rayuwarsa in aka zagi shehu tijjani ko sidi abdulkadir ko wani wali ko addini ka karba kasa a talabijin ɗinka ko rediyon ka hakika Allah zai nuna maka rubuta dai ka rubuta dai Allah zai nuna maka bala'in da za gamu da shi zai rena musulunci to wa qur rabbi zidni ilma ilimi dole ne da ilimi sai da ilimi yanzu da Allah mu yi wani misali ko mai kama da wannan a ce dukkan sojojin nan da suka yi karatun soja suka yi course na makamai suka gama komai da komai duk da baki da a ɗauke su a ajiye su waje ɗaya a zaɓi kattin ƙauye a je a sa sojan makamin a sa musu uniform na soja su riƙe mana kaza yana yiwa dan ne dan ba su karanta ba ko ba su yi kwas ba to don shi musulunci aka rena shi a ɗauko banzaye a cewa su ne za a danka musu musulunci zagi kowa ba ba komi misali na ɗaya kenan misali na biyu ma'aikatan banki duka bakin a ajiye soje ɗaya a ɗauko kattin ƙauye a sa musu a cikin ba- a sa a bankunan a ce su yi aikin bankin gani zai yiwu to don me shi musulunci aka rena shi mota wannan gwamnati ba za ta yadda mutum ya tuka ta ba sai ya nuna mata takardan wane ne ya yadda ka iya mota ya sa hannu ya baka takarda ka iya mota in ka ce na iya ne kawai za su barka na iya mota ne kawai ba sai na je na karɓi wani abu shine shine shine takardan tuka mota ba a'a na iya ne kawai shi ke sa barka to abin da gwamnati take tsoro fa ta ta aje wannan ka'ida dole sai wanda iya mota ya tuka tare da kai ya nuna maka ka nuna masa ya yarda ya sa hannu ka iya mota a je a baka dan littafin shaida ka iya mota dalilin da aka kaza wannan ka'ida dan kada ka je ka yi ta halakarwa gwamnati da mutanenta ka ɗabi mutane kana zubawa a gada kana bugawa a itace kana buga cikin gidaje abin da ba ta so kenan alhali wanda bai iya mota ba in ya tuka mota ya je ya buga gada din ko ya buga gida gida din ko ya buga itace ko dutse din abin da zai faru mutane za su kashi uku ne wasu daga nan za su sauka lahira wasu za su sauka asibiti wasu za su koma gida Allah kiyaye gaba Allah kiyaye gaba amma fa hadarin addini wanda bai iya tuka ba in ya tuka ya je ya buga a gida ko a gada gaba ɗaya a jahannama za a shirye su to na ki wadatar da musulunci wani addini suka yarda ne musu haka mu musulmi mu musulmi haka bai da musulunci mu haka da rena musulunci a bar banzayen mutane wanda zai iya zagin annabi zai iya zagin sahabi zai iya zagin matar annabi zai zagi kowane wani amma wai yayi abin da kai kuma a saba da radio talabijin wai ai kuɗi ya biya saboda wulakantar da musulunci wa qur rabbi zidni ilma Allah ya umurci manzon Allah kullun ya rika roƙon sai Allah ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara masa ilimi ma muna roƙon Allah Allah ya ƙara mana ilimi ya ba mu na tsoron Allah
Allah sai tambaya. Mutum ne wai tabbata salin da ake yi na salatu ne, amma sai ya ci gaba da cin abinci, to yaya azumin sa kuma zai kafara ne kwarai.
a wanda aka yi assalatu bayan assalatu an an ya ci abinci ko ya sha ruwa to za a fita ne a duba gabar shi assalatu nan da ya na gaskiya ne gari ya waye ko ko na son zuciya ne in na gaskiya ne gari ya waye kwata kwata to lalle zai biya daya in ko gari bai waye ba ko ya kara cin abincin ba komai ko da mutum ya assalatu Sai tambayar sabi yana cewa idan mutum ya rikice sallan ashan raka'a daya yaya zai zai ɗan ƙare zai biya ne ko kuwa.
a ai raka'a daya zaka biya dan in ka zo ma in ka koma gida zaka yi tayi ne ba lissafi duk raka'a biyu sai kai sallama duk raka'a biyu kai sallama
Sai kuma tambaya ce in mutum ya yi wuridi a wazifa da safe ya samu ya ƙara da yamma.
wanda ya yi wazifa da safe ita wazifa ka'idan tijaniya sau ɗaya ake yin ta lazimi nake yin safe da yamma duk wanda ya dauki wazifa guda biyu safe da yamma to ya mai da ɗaya dai a zuciyarsa na shi ba farilla ba ne saboda haka ita wazifa guda ɗaya ne kullum idan ka yi da safe ka zartar da wasu mutane suna yi, kana iya yi da niyyar nafila kamar wanda ya sallah shi kadai ta da jama'a suna sallah ya koma ya bi kuma sallah ya kara da cewa wai idan ya wani wurji saboda yana bukatar wani abu to in Allah ya yi ya masa wannan bukatan kuma zai samu ladan yin wannan wurji nasa ai duk ambaton Allah da kai kana da lada Allah da kai ai ibada ne
to a ƙarshe muna roƙon malami muna addu'a mu mutanen mu wuta muna gaishe ka muna son ka sosai sosai Allah ya biya mana saka bukata da gaba ke ɗaya da mutane ma da mutanen ko ina da ko ina musulmi gaba ke ɗaya Allah ya biya mana bukata Amin, alhamdulillah.
Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da yayin iyayen mu da malaman mu Allah ya saka shebanan mu da alheri Allah ya karfafa musulunci Allah ya kiyaye musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya kiyaye musulmi Allah ya kiyaye musulunci masu yin kurin shari'an nan Allah ya taimake su Allah ya karfafe su Allah ya taimake su Allah ya karfafe su Allah ya tabbatar da gaskiya ya karya karya Allah ya tabbatar da gaskiya ya karya karya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya jikan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين